أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar laraba goma ga watan ramadan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta biyar, wanda ya daidai da 20 ga watan uku miladi a isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun sa daidai aya ta talatin da shida yau da yarda Allah za mu tashi farkon aya ta talatin da bakwai fa amma man tama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
Allah madaukakin sarki bayan ya gama ba mu labari ya gama kawa makafiran makka ƙuraishawa mushoci da dalilai na hankali wanda suke gani suke rayuwa da su akan lalle tabbas wanda ya halicce su zai tada su ranar gobe a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga ba da labarin ma hatta uku ita tsayuwa a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ke cin faiza ja'atun qamatul kubra idan musiba wanda take babba ta zo wanda shine kusa ta kawtabi tashin alkiyama ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa thumma nufika fi ukhra faiza qiyamun sannan za a yi wata kusa ta bi bayan an yi tawarin duk wanda ke tsaye ya wadi ya rasu ya mutu duk wanda ke raya a lokacin ya mutu Allah subhanahu wata'ala zai yi umarni a yi musa ta biyu idan aka yi wannan musa ta biyu dukkan wanda ke kwanta a cikin ƙasa da duk wani abu da ke cikin ƙasa zai yi za su tashi su tsayi a gaban Allah subhanahu wata'ala sai sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ita ce babban musiba babban hitina babban tashin hankali da la'adam zai shiga shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin kaɗan daga cikin firgicinta abin da yake sa ba yake gaya mu wata da kullu za ta hamlin hamla wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azabun lahi kaɗan daga cikin firgici da tashin hankali da alkiyama take sa 'yan adam idan tashi shine duk wata ma'abucin ciki mace ce ko kuma dabba ce za ta haihe wannan cikin nata lokacin haihuwar shi ya yi ko da ko lokacin haihuwar shi bai yi ba firgici da tashin hankali da bala'i zai sa ya wado Allah subhanahu wata'ala ya ce wa taron nasa sukara za ka ga mutane suna maye kai ka ce kowa giya ce ya sha ya tatur amma kuma babu abin da suka sha Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mahu sukara ba maye suke yi ba ba su sha komi ba wanda ke sa maye walakin na azabar lahin shi sai dai kawai azabar allah ce take tsanani tassa su wannan halin da suke a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ga yau mai ja'alu wilda da shi ba a ranar tsabar firgici da tsoro da tashin hankali ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar ko mai shekara biyu ko mai shekara uku kan shi baki ne duk inda ke da gashi zai rora Allah subhanahu wata'ala ya ce zai sa dukkan shi ya koma rora tsabar firgici da tashin hankali sai sa Allah subhanahu wata'ala ce fa idza ja'a Allah idan wannan ranar wadda take mai firgici da ban tsoro da rikitarwa ta zo yau mai ta zakaru insan basa a ranar kamar yadda karanta a jiya kowane na adam zai tuna abin da ya aikata a gidan duniya na alhaini ne ko na shan duk wani abu da ya aikata zai tuna shi a wannan lokaci kuma zai yi nadama zai dinga tunanin ina ma na kasance mutumin kwarai ina ma na kasance mutumin kirki Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu yau mai abu zalim ala yadai ya qulu ya laita li takassu ma ar-rasul sabila ya waila ta laita ni lam attakhiz fulanan khalila ranar wanda ya zalunci kanshi wanda ya kasance ya kasance mai aikata laifuka ne mai yin zunubai ne sun yi mishi yawa ba ruwan da manya da kanana duka aikatawa ne mai yin shirka ne ko kuma kafiri ne ma bai karba addinin na musulunci ba a ranar zai ci za hannu zai yi da na sani yana kai cona ina ma barrakewa ne bai zama abokina ina ma a ce na bi tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo yana kira da shi Allah subhanahu wataala ya ce a lokacin mabudizatul jahim liman yara za a zo da wutar jahim wanda ita ce wutar jahannam ga dukkan wanda yake gani malaman tafsiri suka ce yadda za a gama wannan ayar da ayar da ke cikin suratul shu'ara wa mabudizatul jahim lil wawi saboda al-rawi su ne kafirai suka ce shine da mummunai da kafirai kowa zai ga wannan wutar jahannam iyaka dai kafirai za su cutu su firgita a musagarinta su kuma mummunai ba sa ji tsoro ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya gabu ba su da tsoro a wannan rana suna cikin aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa hadisi ibn mas'ud yake cewa za a zo da wutar jahannama wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in wanda ake jaddada su kenan marka ko mu ce makama dubu saba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in kowace makama akwai mala'ika dubu saba'in wanda suke jaye da wannan mutum za a zo da ita a azaka a hilin misali a farfajiyar alkiyama kowa zai gani ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma man to a lokacin ba duk wanda ya kasance ya yi dagawa ya yi kafirci ya ki bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya ki bauta ma Allah da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa da shi ya yi tawaye ya yi girman kai a musada a wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga kiran shi da ya ki yin ibada da aka umarce shi da ita wa asarar hayatar duniya kuma ya fifita jin daɗin duniya wanda yake ɗan kaɗan ne ya gabatar da shi a kan lahira ba don komi ba don ya biya musan zuciya shi rashi shi ya saye ta aiki don duniya shi yammanci lahirar shi Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda wannan ya kasance halin shi wanda ba da da lahira ba ya tunanin bi zai iske a lahira komi mu'amala shi yana yin ta ne kawai yadda san zuciya shi ya bashi to wannan ya fifita rayuwar duniya ne a bisa lahira wannan irin su ne ake ce ma bayan duniya wanda kawai shi duniya yake bauta ba ruwan shi duk inda ya san zai samu duniya to kawai abin da zai aikatawa zai samu duniya wannan abin halak ne ko haram ne ya dace ya yi bai dace ba ya dace da koyarwa shari'a ko bai dace ba kawai shi aikatawa ne alhali Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa duniya ba komai ba yasa Allah subhanahu wata'ala ya jawa athar al-hayatid dunya ya fifita rayuwar duniya akan rayuwa wanda take mai dawwama wanda ita ce rayuwa ta lahira Allah subhanahu wataala yana gaya wa a cikin suratul a'la yake cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ku kuna fifita rayuwar duniya ne Allah subhanahu wataala ce wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar rayuwar lahira kuma ta yi zama alkhairi kuma ta yi dawwama saboda rayuwar duniya duk yadda ta mutum dadi za ta kare duk yadda mutum ya rayuwa wata take mai tsawo ko babu mutuwa akwai su ba duk wanda ya wuce shekara 60 ya kai 70 za ka gani ko da yana da dukiya yana da duwan abu na jin daɗin duniya allah ya hore mashi to za ka gani shi bai jin daɗin duniya yadda ya kamata ba ɗaya yake da matashi ba wanda ke da shekara 20 wanda ke da shekara 30 wanda ke da shekara 25 shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce kuna fifita rayuwar duniya kun fifita ta amsa rayuwa wanda take ta karshe rayuwa wanda ta ce rayuwa wanda za a dawwama rayuwa wanda ba ta da iyaka ka ku mai hankali bai dace ya fifita ba dan jin daɗi wanda zai kare da jin daɗi wanda bai kare ba dan jin daɗi wanda na lokaci ne dan kaɗan a tashi kowa ya wace ba zai fifita shi ba akan jin daɗin da zai dawwama a cikin shi har abada yau da a ce mutum za a taro waɗanda suka mutu a tambaye su yaya suka iske rayuwar kabari da kowa zai buƙaci duk wani jin daɗin shi na duniya a jinkirta mai shi har ya shiga kabari ya same shi to balle rayuwar lahira wanda allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa ba ta da iyaka yan biyu ne in ba mutum ya shiga wuta ko kuma ya shiga aljanna kuma a cikin wutar nan azaba ba ta yankewa zai dawwama ne a ciki iya mutu mara imani kowane lokaci yana cikin azaba ana yi mishi azaba ta rana daban ta saye daban Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari azaba ba ta yanke mai wuta babu yadda za a yi a ce gashi wani sakan ya wuce ba cikin azaba sai babu yadda za a ce ga wani mulki dai ya wuce ba cikin azaba suke haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yan aljanna za su kasance a cikin ni'ima wanda take mai dore zai samu mafi yawanci duk inda yake gaini ya yi kara da aljanna za ka yana cewa khaliki na fiha suna masu dangwama a cikin ta har abada ba za a ce a hindu su ba ba za a ce lokacin jin daɗin su ya ƙare ba shi ke su yi da cikin wannan aljanna za su dawwama cikin ne har abada kuma haka wanda ya shiga wuta shi ma bai da imani yana kafin ko yana da shirka da Allah shi ma zai dawwama ne har abada idan wannan ke nuna mu rayuwar duniya ba komai bane Allah subhanahu wataala ya ce san duniya da fifita duniya akan lahira shi ke sa bayu suna tangare ma ayoyin Allah suna kini imani da abin da manzanni suka zo da shi yasa ce fa innal jarima hiya al-ma'wa da duk wanda ya kasance halin shi duniyar shi ta yi mashi lahira duniyar da yake so ta yi mashi lahira shi to Allah subhanahu wa ta'ala ce fa innal jarima hiya al-ma'wa ai wata jahannama ita ce makomashi nan ne zai shiga ya dawwama a cikin ranar goma al-qiyama wuta wanda take an hura ta sosai shi yasa sanin duniya ba komai bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabban shi suka kai mashi kukan talauci suke mashi kuka na cewa yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya yarwata musu Allah subhanahu wataala ya kara musu a cikin arziki talaucin da suke Allah subhanahu wataala ya yarda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu malfaqu akhsha alaihi ya ce ba talauci nufin shi muku tsoro ba amma ina ji muku tsoron duniya ina ji muku tsoron a shi fiɗa muku duniya ku samu duniya wata tana fasuha ku dinga riganganto a kan za ka gani mafi yawancin abin da ke shagaltar da yan adam daga bautar allah shi ne duniya alhaƙun takasu hatta zuntumul mafaɗi san duniya da san tara ta ya shagaltar da ɗan adam ya shagaltar da musulmi har sai da suka ziyarci kabarurkansu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ina jin tsoron a shinye da muku wannan dole ku samu wadata ku yi ta riganganto kuna kokowa kuna hamayya saboda wannan dole da ce ba ta hulika kun kama a halakatu ta hallaka mu kamar yadda ta hallaka wa'anda suka bani wa'anda suka riga mu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shinye da musu duniya ya ba su arziki banu isra'ila kenan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su arziki ya ba su duniya ta sami sai su koma suna munafasar suna rigimar ta tsakankaninsu wanga suna yi ta hamayya saboda wannan duniya masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsoron kuma ku samu dukiya ku dinga irin abin da suka yi wannan dukiyar ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su shi yasa masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sabon shi ba talauci ke yi tsoro ba wannan abu shi ne ke shi musu tsoro kuma ɗabi'ar dukiya ce yau ga shi a duniya muna da hamayya da riganganto a kan neman duniya duk ya shagaltar da mu a bisa Allah ya shagaltar da mu a bisa yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya shagaltar da mu a bisa bin dokokin Allah san dukiya ya sa ta kowace hanya mutane tattara su ba su tunanin mi za su fuska ba su tunanin wannan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ko kuma suke neman ta cewa ba za su wuce ba ɗayansu ya kai wuta ko aljanna ba ce Allah subhanahu wata'ala zai ya tambaye shi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba yace kawuwan dan adam kawuwan bawa ba za su wuce ba ranar gobe alkiyama ya ta yi wuta ko aljanna ya san hukuncin shi ya san matsayin shi har sai an tambaye shi abubuwa guda ya ce daga cikin abubuwan da za a tambaye shi ya ce an maliki min aina ta saba wa fi ma anfaqa sai an tambaye shi duke shi ina ya same ta yaya yayi ya samu ta kuma a ina ya kashe ta dala dala dalla dalla daidai da kowa Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye da adam kenan wannan ke nuna mu wannan duniya ba komai bace wanda muke fifita ta akan lahira mun zo duniya ne ba dan komai ba dan mu yi guziri iska Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa inna ma hadhihi hayatud dunya mata wa inna ad-dara al-akhiratu lahiya al-hayawan ita wannan rayuwar duniya ba komai bace jin daɗi ne wanda yake ɗan ƙanƙane ɗan ƙaramin lokaci duk yadda take ma mutum daɗi duk yadda mutum yake cikin ni'ima idan lokacin shi ya sai ya da Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake jinkirta ma daidai da mutum dai duk jin daɗin da mutum yake bai sa a ce tun da wani yana cikin jin daɗi yana cikin walwala bai sa bai hana a shi kuma duk kuncin da mutum yake ciki idan lokacin shi shi ma bai hana kirkirar shi idan wannan duniya ba kuyi ba ne kuma ƙarshe duk abin da mutum ya tara wanda ya fifita rayuwar lahira kan shi ya tara shi saboda ya yi ya samu duke ƙarshe zai ta yi yabar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu idan da adam ya mutu abu uku ne suke biye shi a kabarin shi yake gaya mu yatba'u ahluhu wa maluhu da dukiyar shi da biyan shi za su bi shi a kabari da aikin shi ya ce bayar jiwo isnaini wa yau kama abubuwa ne auka ma ƙara sallallahu alaihi wasallam biyu za su dawo ɗaya ne kawai zai tsaya tare da shi wani zai mamaki taya dukiya za ta raka mutum kabari idan mutum yana da bayi ko kuma yana da motoci ko wani abu wanda ya sayi da kuɗin shi wanda nashi zai raka shi makamanta haka ‘yan uwan shi duk za su raka shi makabarta haka aikin da ya kasance yana aikatawa a gidan duniya zai aika sai zai raka shi makabarta zai raka shi a makabarta amma da ya je a makabartar nan dukkan wannan za su dawo da dukiye shi da ɗiyan shi da kowa duk kusancin mutum da shi babu wanda zai zauna ya kwana tare shi a wannan makabartar za a buru shi ne daga shi sai aikin shi shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban shi ya ce mushi man minkum malu walisihi ahabbu ilayhi min mali wane ne dukiyar diyan shi dukiyar magadan shi ta yi soyuwa gare shi a wasa dukiyar shi tun nan za mu fahimta cewa lalle dukiyar da mutum yake tara ba ita ce duke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce manzo Allah babu kowane ɗaya daga cikin face yayi san duke shi akan dukiyar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku sani dukiyoyin ku su ne waɗanda kuka ci kuka kasa kuka sa tufafi har ya tsuro kuka ebe ko kuma kuka ciyar fi sabilillah kuka ba da sadaka wannan su ne kawai dukiyoyin ku wanda za su muku amfani ya ce amma kuma bayan wannan to dukiyoyin wasu ne shi ya sa mutum yana mutuwa dukiyar shi ta yi ta daga mulkin shi ta koma mulkin wa'anda suka gane shi da tashi ce da Allah subhanahu wata'ala ya barta amma kasancewa ba tashi bace da ya mutu Allah subhanahu wata'ala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum yarraba gado ya ce lirrijalu nasibu mimma taraka walidatuhum Allah subhanahu wata'ala yake gai min zakar misal hazin musaye ya raba wannan dukiyar baki dai ya ce kowa a bashi kasar shi kenan wannan ke nuna mamu da mutum zai ayi hankali ya yi diba-diba na mai hankali a cikin duniya to zai gane cewa idan lallai duniyar nan ba komi ba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi yasa Allah yake ba da duniya ga duk wanda ya ga dama ya ba ga kafiri ya ba ga musulmi kullum numin yi haɗula'i wa haɗula'i min al'adar kowa muna bashi wannan duki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowa muna bashi shi yasa sai kaga Allah ya ba kafiri kuma ya ba ya hana musulmi wani lokaci ya ba musulmi ya hana kafiri kaga kafiri da dukiya kai ka ce ka yi imani kullum kana masallaci amma Allah subhanahu wa ta'ala bai baka ba saboda ba komai ba take a wurin Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ke ga masahabai shi cewa law kanat ad-dunya tazilu janaha ba'una ma saqal kafiru minha sharra da a ce duniya ta kai daidai misali fiffiken sabo yace to da kafiri bai sha ruwa ba a cikin duniya da Allah subhanahu wata'ala bai yalwata ma kafiri ba daidai da ruwa da zai sha a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa da haka duk wanda ya kasance duniya ce gaban shi so za ka gani ba ruwan shi da addini ko da ma za a mai wa'azi ba zai saurara shi dai kawai duniya ce gaban shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa innal jahima hiya al to irin waɗannan duniyan ma ba za ta bar su ba saurara ayoyin Allah ba za ta bar su ba su yi hukuncin Allah da haka za su dinga ayyuka irin ayyukan yan wuta kuma su mutu su kasance cikin yan wuta Allah subhanahu wata'ala yi mu tsari Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu a wata sura yake cewa innal ladina la yu'minuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'an wa tama'an biha wal ladina hum an ayatina ghabirun ulaika ma wahum nar bima kanu yaksubun Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle su wa'anda ba su kauna haduwa da ba su kaunuwa haduwa da Allah subhanahu wata'ala ba su kaunar samun rahmar shi wa radu bil hayatid dunya sun yarda ne da rayuwar duniya zaka ji wani na cewa shi in dai ya samu duniya to a ba su nan a hana musu wannan jahilci bai san hakikalin canjin ba da a ce ya san hakikalin can da bai ce haka nan ba da cewa zaye a hana mushi nan kin a ba shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu a cikin hadisin da Imam Bukhari ya tsara yake cewa Allah yana kallon bayan shi sai ya gani wani daga cikin bayan shi min ibadi man la yusrifu illa al akwai wanda imanin shi ba zai zauna cikakken mai imani ba sai an jarabta shi da rashin lafiya kullum in yana cikin lahiya lahiyar shi lau to zai ta saban Allah zai yi ta yin abubuwan da zai sa ya kasance cikin yan wuta shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya jarabta shi da rashin lahiya saboda yana kaunar shi yana son shi wannan rashin layi shi yana ganin ta musiba ce a gare shi amma alkhairi ne a gare shi saboda za ta dinga hana shi wannan saban har ya mutu ya iske Allah ya shiga gidan aljanna ya ce wasu kuma daga cikin bayina la yusibu illa al wasu daga cikin bayina babu abun da yake yi daidai da su in ba talauci ba manzo Allah sallallahu alaihi ce in ba talauci ba abun da yake yi daidai da su in aka mai arziki to zai bauɗe ba zai kasance daga cikin bayan Allah na gari ba shi yasa Allah subhanahu wataala zai bar shi talakan shi saboda ya ci gaba da yi ma Allah da'a ranar gobe alkiyama ya shiga gidan aljanna wasu kuma daga cikin bayu Allah subhanahu wataala ce in ba talauci bai yi su sai dukiya idan aka yi shi talaka yana iya yin ridda kamar yadda mun gani a mutane da yawa wani talauci zai kai mashi karshe ma sai zagi Allah wani sai ya kafurce ya ce ya bar ma addini addinin da ba a samun kuɗi addinin da ya kasa mai maganin matsaloli sai ya bari Allah subhanahu wannan wanda ke da hirman ne wanda Allah subhanahu wataala ya haramta mashi rahama shi amma wanda Allah subhanahu wataala ya zaba sai ya mishi arzikin dan ya zauna a cikin addinin ranar gobe alkiyama ya shiga gidan aljanna yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbu bil hayatid dunya sun yarda da rayuwar duniya su kawai ita suka ba da ba ita kawai suke so Allah subhanahu wataala ya ba su wata ma'anu biha kuma zukatansu ma sun nazo akan wannan duniya Allah subhanahu wataala ya ce wallazina hum an ayatina ghafilun wa'anda a wasa ayoyin masu gafala ne masu raukarwa ne ba masu tuna ayoyin Allah saboda su inda za a ba su duniya lokacin da za su nasu Allah subhanahu wata'ala ce wata ma'anu biya sun yarda da ita kuma zukatansu sun lamunce da a ba su duniya ko da ba za su samu lahirar ba Allah subhanahu wata'ala ce wula'ika ma'awa na irin waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannam bi ma kanu yanzu saboda abin da suka kasance suna aikatawa na banda kenan wannan ke nuna mamu duniya ba kuma bace dan mutum yana so kuma wannan ke ƙara tabbatar mamu dalili wanda ke sa ɗan adam ya kasance cikin ƴan wuta shine ya ga yana fifita duniyar shi akan lahira ya gani yana fifita neman kuɗin shi akan ibadar shi ya ga yana fifita samun kuɗi ko samun duniya ko wani abu na duniya akan umarnin Allah subhanahu wata'ala da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kama hanya wanda take hanya ce ta rubuta shi yasa Allah subhanahu wata'ala kamar ya gaya mu kuna so ku san hanyar dan wuta ku san wace hanya ce take kai mutane ya zuwa wuta sai ce musu ne waɗanda suke fifita duniyar su akan lahira wanda ba ruwan shi da halal ba ruwan shi da haram a ce mishi riba haramun ce zai ce wancan malaman ba san abin da su ba san inda duniya ta saka ba ya bibita dukiyar da zai samu a wasu hukuncin Allah Allah subhanahu wata'ala ce ta inda jahima hiyar ba to irin waɗannan makomarsu ita ce wuta jahannam an ce mishi zina haramun ce ya ce waɗancan ba san abin da suke ba yanzu zai yi ma mutum ya rayu matashi ya rayu tun da ya balaga a ce ya hasi ya jira ya samu ya yi aure bai taɓa zina ba bai taɓa lalata ba yana ganin wannan abu ne wanda bai yi ba yana ganin wannan jin daɗin bai kai matsayin ya bar shi ba ya bar wannan jin daɗin ya zo ya kuma umarnin Allah subhanahu wata'ala to ya bibita dan jin daɗin da zai yi na 'yan mutuntuka na 'yan awoyi a bisa azabar da zai riskara na gobe da kiyama wanda take mai dorewa ce Allah subhanahu wata'ala ce to da kun ga wannan shi ne halin mutum to ku sani cewa ya kama hanya wanda ita ce hanya ta rubuta wanda babu addini a cikin lamuran shi dukkan rayuwar shi da yake yi yau da gobe babu hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala a ciki kawai duniya ce yasa gaba ina za ka duniya mi kake nema duniya mi aka baka duniya Allah subhanahu wa ta'ala ce to irin waɗannan fa'in da jahimar yalma to irin waɗannan jahim wutar jahannama ita ce makomarsu Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya mu nau'i na biyu daga cikin mutane yace wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa amma duk wanda ya yi tsoron ubangiji shi kenan sabanin wanda bai ji tsoron ubangiji shi ba sabanin wanda ya yi dagawa ya fifita duniya akan lahira Allah subhanahu wata'ala ce amma shi wanda ya ji tsoron tsayuwa da ubangiji shi ya kasance kullum yana tuna cewa akwai hisabi zai saye da sayarwa da kai yana tuna akwai hisabi zai auren da ɗaya shi yana tuna akwai hisabi zai je neman aure yana tuna akwai hisabi dukkan rayuwar ya ta ɗiyan shi da matan shi a cikin gida yana tuna cewa akwai hisabi yana tuna cewa ranar gobe a kiyama zai tsaya gaba Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi ya ce to wannan shi ne wanda ya yi tsoron ubangiji su ne waɗanda za su kasance cikin bayan allah na gari allah subhanahu wa ta'ala ce wa amma man kafa maqamaran ya yi tsoron tsayuwa gaban ubangiji ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi kuma ya hannu daga dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi to waɗannan su ne ‘yan gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa cewa fa innal jannata hiya al-ma'wa fa amma man kafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa kuma ya hana ranshi ya hana ya hana san ranshi daga biyar san zuciyarta ya bi ranshi ba a bisa yadda take so ba ya daidaita ta a bisa koyarwa Allah da ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan su ne suke shiga cikin innu al'arshin Allah wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Abi Huraira ya rawaito hadisin da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli mutum bakwai ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai sa su a cikin innuwa yawma la zilla illa zill ranar da babu wata innuwa ba innuwa al'arshin Allah ba anan malamai suka ce ba ana ne mutum kwaya bakwai ba a'a nau'ikan mutane guda bakwai sun fi guda bakwai na mutane wa'anda suke aikata irin waɗannan aiki kiran wasu ayyuka ne guda bakwai za a zaɓi to duk masu aikata waɗannan ayyukan za su kasance ƙarƙashin inno al'arshen Allah ranar ba a kiya Allah su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga cikin su ya ce wa rajul da ato imra'atu zatu mansibin wa jama'a mutum wata mace ta kira shi wadda tana da matsayi kuma tana da kyawu ta kira shi ta nemi ya zo ya yi albasha da ita ba ƙara ilmi a kafurla ya ce lalle ne ina tsoron allah kenan yanki aikata wannan abu ba don komi ba don tsoron allah wannan shi ne man kafa mafama rabbi wanda ya yi tsoron tsayuwa da ubangijin shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na wasu bayan allah guda wasu bayan allah guda wa'anda suka fita ko da suka fita za su tsaye gari suna za su yi balago sai halin ya taso suka nemi su laɗe sai suka shiga cikin wani kogo na wani duci da suka shiga cikin wannan kogon sai duci ya iska ya gangaro duci duci ya rage su ducin da ya yi girma ba su iya ture shi da ciki ba su iya ture shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da cewa lalle shi ya samu wata mace ya zo zai bata duk abin da yake so zai yi da ita ya samu damar ya yi lalata da ita ya yi duk abin da namiji yake bukata da wannan macen wannan macen sai ta ce mishi ya ji tsoron Allah wannan magana da ta mishi ta sa ya tsoron Allah ya tashi da yi wannan lalata da ita dukin nan sai ya kada buɗe musu kenan wannan ke nuna mu wannan ya yi tsoron tsayuwar shi ne da ubangiji sai ya wasa aikata wannan aikin na laifi to shi ma wannan kamar wanda mace ta kira shi a cikin gida daga shi sai ita gidanta ne ta samu ba tare babu wanda ke ganin su daga shi sai ita sai Allah da ya halice su ga ta da kuɗi ga ta da kyawu ta nemi ta yi lalata da shi yace masa inni a kafin lalle ne ina tsoron Allah wannan shine fa amma man kafa mafamarar idan ya yi tsoron haɗuwa da ubangijin shi ne yasa kawai bai aikata wannan albashi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce to manzo Allah ya ga mace irin waɗannan za su kasance a cikin innuwa al'arshin Allah ran gobe alƙiyama aka yi ce wa rajul zakara Allah khaliya fa fadat aynahu da wani mutum wanda ya tuna Allah yana shi kadai yayi zaune yayi tunani a cikin ayoyin Allah ya yi tunani a bisa lamarin Allah ya tuna Allah sai ya kuka haƙƙin Allah zai tobe shi ba tare da wani na kusan shi babu wanda ya gani ba dai ya yi kukan nan bane da a cewa na akwai ƙarin imani a'a babu wani mahaluki a kusan shi daga shi sai Allah ne ya yi wannan kukan ba da komi ba saboda ya tuna ayoyin Allah saboda ya tuna azabar Allah shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin wa'anda za su shiga a cikin wannan yunwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nahan nafsa anil hawa ya hana ran shi a bisa abin da kake so Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa ya hana ta yayi kokarin taushe ta a bisa abubuwan da kake so saboda rai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu rai kala biyu akwai ammaratun bisu innal nafsa la ammaratun bisu lalle ita rai tana umartan ma'abucinta a bisa ayyuka waɗanda suke na banza sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi jinkai ya sa ran shi ba ta sa shi aikata irin waɗannan abubuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa wasbir nafsaka مع الذين يلقون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله سبحانه وتعالى يا من زشتي وكاي حقوري كرنغا بارنك حقوري tare da wa'anda suke kiran ubangiji su sai da rana dare da yamma kowane lokaci suna ambaton ubangiji yuridu na waje suna neman ladan Allah subhanahu wata'ala ba da kowa suke wannan ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya karba musu ya ba su lada Allah subhanahu wata'ala ya cewa kada ka dinga sa idanunka kana kallon wa'anda suke san rayuwar duniya haka kuma kada ka bi man alfalna qalbahu an dhikrina kada ka yi da'a ga wanda muka riga muka shagaltar da zuciyar shi daga ambatanmu wattaba hawa ya fi son zuciyar shi wa kana amru furqa al'amarin shi ya kasance baki dai kamar bai aikata shi ba ya bar shi ya wace Allah subhanahu wata'ala za mu gani a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya yabi ɗayan adam waɗanda suke ƙoƙarin su kalafa masan zuciyarsu kuma ya yabi ya zargi wa'anda suke bin zukatansu suna aikata abin da zukatansu suke so Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa qad aflaha man zakkaha lalle ya rabauta ya ci nasara wanda ya tsarkake zuciyar shi wanda ya tsarkake ta daga cikin duk wani banna da wani sabon Allah subhanahu wata'ala wa qad khaba man dassaha kuma yayi asara ya tani wanda ya durmiyar da zuciyar shi a cikin sabon Allah subhanahu wata'ala wannan zuciya da san rai abubuwa ne wanda suna da matuƙar wahala wanda da cikin bayan Allah yake cewa ma alishtu shay'an ashaddu alayya min qalbi yace ban taba yin maganin wani abu ba wanda ya bani wahala wajen yin maganin shi kamar zuciya ta yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala yake ga masa abin cewa ku saurara inna fil jasadi mudawwa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salaha salaha al-jasad kullu idan tsokar nan ta gyaru dukkan jiki zai gyaru wani da fasadar jasar kudu kuma idan zuciyar nan ta ɓaci to dukkan jiki ma zai ɓaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara waliyar kan ita ce zuciya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa nahan nafsa anil hawa malaman tafsiri baki ɗayan su suka ce huwar rajul kamar irin su muqatil ɗaliban ibn abbas suke cewa huwar rajul yuhimmu bil ma'siya yace shine mutum zai yin tunanin aikata laifi sai ya je gab gashi zai aikata wannan laifi fa yadhkuru maqama maqamahu lil insan ya turku sai ya tuna tsayuwar shi ranar gobe alkiyama a gaban Allah cewa za a zo da wannan laifin da yayi a yi mashi misali a dora ya amsa sai ya ce wannan sai ya sa ya bar wannan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya girbe shi saboda ba dan komai ba ba kowa bai ke iya tabbasa zuciyar shi ta kasance haka shi yasa Imam Ibn Qayyim yake ga mu cewa cikin littafin shi Zafatul Lahsan mutane kashi biyu yake cewa akwai wa'anda sun ci galaba a bisa akwai wanda zukatan sun ci galaba a kansu zukatan sun ci galaba a kansu suna aikata duk abin da zukatan su so duk abin da ran suke so haramun ne halak ne ba za su yi tunani ba mi za su cimma wanda sakamako za su samu bayan sun yi wannan aiki duk ba za su yi wannan tunanin ba matukar ne zuciya ta nuna tana so to za su aikata wannan abu ya ce waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ce fa amma man taba wa athara hayatar duniya fa inna al-jahima hiya al-ma'a yace akwai kuma waɗanda sun riga sun ci nasara a bisa zukatansu su da rayukansu da zukatansu a hannunsu ne suke suke jujjuya su yadda suka dama ba zukatan suke juya su ba shi yasa idan zuciyar shi ta so wata alfasha ko ta so aikata wani abu wanda yake na asha ta so aikata wani zunubi to zai gaya mata cewa zai tuna tsayuwar shi ranar gobe a kiyama ya gaya mata cewa wannan zunubin bai gyara ki idan muna aikata shi sai ya wasu aikata wannan zunubin ya ce waɗannan su ne wanda suka rabauta su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa irin waɗannan su ne wanda aljanna ce ko masu wanda ga cikin bayan Allah yake cewa al-mu'min la yazalu bi khair aw al-insan la yazalu bil khair ma zala fi qalbihi wa'iz matakar a cikin zuciyar shi akwai mai wa'azi yaqulu lahu hadha halalun wa hadha haram yana ce mishi wannan halak ne wannan haram to duk lokacin da dan adam ya kasance a zuciyar shi akwai mai gaya mashi cewa kaza wa halak ne kaza kuma haram ne to wannan malami ya ce wannan ba Allah ba zai kushe ba a cikin alkhairi saboda duk lokacin da ya zo aikata haram inda zai tana cewa haram ba zai aikata shi ba duk lokacin da ya zo aikata halak kuma zai tana halaka ne sai ya aikata shi ya ce ba zai kushe ba cikin alkhairi shi yasa imam ibn qayyim ya raba su gida biyu ya ce wasunsu sun rabota wasunsu kuma sun yi asara sun taƙi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala han nafsa an hawa ya hana zuciyar shi daga santa daga abin da take so ya hana ran shi abin da yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a cikin da hadisin da Abi Hurairah ya fita lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta ya halittu wuta da aljanna sai ya umarci jibril ya ce mushi ya je ya leka aljanna da ya leka aljanna sai ya iske aljanna ga tana allah subhanahu wataala ya kawatar da ita iya kawatarwa ya sa mata abubuwa waɗanda su ta dimme hankali zai so a ce ya shi da jibril da ya dawo sai allah subhanahu wataala ya tambaye shi ya ka gani sai ya ce ma allah subhanahu wataala ai babu bawon da ba zai shiga wannan aljanna ba kowa zai duk wanda ya ji labarin ta to zai yi iya kokarin shi ya aiki ne ga ya shiga sannan Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya ce ya je ya ga wuta jibril ya je ya ga wuta ya iske yanda wuta sashen ta yake cin sashi sashen ta yake hawan sashi ta kai matuka a cikin kuna ta kai matuka a cikin ruwa sai dawo wajen Allah ya ce ya Allah wannan duk wanda ya shi labarin ta ba zai shiga gaba cewa kenan duk wanda aka ba labarin wannan wutar ba zai yi abin da zai sa a shiga wannan wutar ba Allah subhanahu wata'ala sai ya kyale shi sai ya kawatar da aljanna ya gewaye ta ya sa mata hijabi ya gewaye ta hujibat bi shahwa ya sa mata abubuwan da zukata duk suke muradi suke so sai sa su duk su ne abubuwan da zukata duk ba su kauna abubuwan da zukata ba su su Allah subhanahu wata'ala duk sai sa su su ne kewaye da aljanna haka abubuwan da zukata suke so suke kauna na sha'awowi na abubuwan banza sai ya gewaye wuta da su sai ƙara umartar jibril ya ce mushi ya je ya ƙara leƙa lokacin da jibril ya je ya gano an yi wa yi aljannan nan da abubuwan da zukata suke kyama da abubuwan da rayuka ba su da ya dawo sai ya ce lalle tabbas mafi yawancin mutane ba za su shiga wannan aljannan ba da ya dawo ya ga wuta an gewaye ta da abubuwan da zukata suke kauna sai ya ce ma Allah subhanahu wata'ala lalle mafi yawancin mutane za su zo su shiga wannan mutane yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi yake cewa hufatin na a wata ruwaya hufatin nari hufatil jannati bil makan wa hufatin nari bi shahwat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gewaye aljanna ne da abubuwan da zakata suke kyama ibada kame kai zama mutumin kirki duk abubuwa ne wanda rai ba ta sosai mutum ya yaƙe ta ne zai yi zama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita yace ita kuma wuta an gewaye ta ne da sha'awa da abubuwan da rayuka da suka ta suke so dukiya mata giya saban Allah da sauran abubuwa ga sunan barjat wanda kowace rai zaka ga tana bukatar su yace an yi wa Yusuf ne shi shi yasa Jibril ya gano wuta sai yace lalle tabbas mutane duk a wutan nan za su mata sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi yasa Allah subhanahu wataala ya kuma Allah subhanahu wataala ya zargi san zuciya a cikin alkur'ani a wurare wanda suke masu yawa Allah subhanahu wataala ya gaya mu a kissa bal'an yake cewa watul alaihim naba alladhi atina bi ayatina yanzu a fara Allah madaukakin sarki wattaba awahu famathaluhu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas malami wannan zaka san shine illa san zuciya Allah subhanahu wataala ke cewa watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha malami ne Allah subhanahu wataala ya bashi ayoyin shi ya bashi sani ya bashi ilimi wanda bai ba duk wani malami ba da ke rayuwa a wannan a irin wannan lokacin nashi maimakin ya yi imani da waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya aika shi ya kira wasu mutane maimakin ya yi imani da wannan ayoyi ya kira mutanen da amsa abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi Allah subhanahu wata'ala ce wattaba ahwa fansalaka anha sai ya zage da waɗannan ayoyi da yaje sai ya bi son zuciyar shi Allah subhanahu wata'ala ce fa masaluhu ka masalil kalb misalin shi ko misalin kare in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas kaliye shi da abinci ko ma baka ne shi ba za ka kare zallo yake yana rike harshen shi yace wannan shine misalin wannan malam ni ya kai wannan malamin da halaka ni ya kai shi san zuciya ya bere ma abin da zuciya shi take so an tura shi yi musu wa'azi wata wasu malamai suna cewa suka gwada mushi mata da giya da dukiya sai ya biye musu ya karɓi wannan dukiyar da wannan matan da giyar ya sha shi ma ya wada cikinsu maimakon ya yi musu wa'azi su shiru shi ma ya zama irinsu Allah subhanahu wataala ce wattaba ahwa yabbi san zuciya saboda san zuciya saboda kowa ya san daidai Allah subhanahu wataala ya halice mu a bisa fitira kowa ya san cewa wannan hanya daidai ce wannan hanya ce wanda ba daidai ba ce san zuciya ne yake sa ka ga mutum yana saba ma Allah yana aikata abubuwan da ba su dace ba Allah subhanahu wataala a wani yake cewa wattaba ahwa wa kana amru furqa ya fi son zuciya shi don haka yake aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya aikata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya ce a fara'aita manitta kada ilaha hawa shi ka ga labarin wanda ya riki abin bautar shi wanda shi ne son zuciya shi Allah subhanahu wata'ala ya rike zuciya shi wa khatama ala qalbi Allah subhanahu wata'ala ya rike zuciya shi da jin shi Allah subhanahu wata'ala ce yaya za a yi shirye ya za a Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi saboda shi ba komi ba ma yake bauta wa in ba san zuciya shi dan ya tashi da sai zuciya shi sarran shi ya nuna mishi ya dira wanga gidan ya saba zai dira ya saba idan ya tashi san zuciya shi ya nuna mishi ya je ya sha giya ko ya sha wani abun shaye-shaye zai je ya yi wannan shaye-shayen ya sha abin da ya so saboda zuciya shi ta raya mishi tana so idan ya tashi da saye tarraya mashi ya je ya yi zina kawai zai je ya yi wannan zina to kaga irin wannan ya ɗauki zuciyar shi san zuciyar shi shi ne abin bautar shi bai tunanin akwai wanda ya hana shi wannan sati bai tunanin akwai wanda ya hana shi wannan zinai bai tunanin akwai wanda ya hana shi shan wannan kayan maye kawai zuciyar shi tun yake bauta abinda ta umarce shi shi shi kawai yake zuwa ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bal ittaba allazina zalamu ahwa bi ghairi ilmin faman yahdi man adalla Allah wa anda suka zalunci kawunan su Allah subhanahu wa ta'ala ce ba komai bai sa suka zalunci kawunan nasu sun bi san zuciyarsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ba bisa ilimi da haka wa zai shiryar da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya fitar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin kafirai ya ce wa tabu ahwa sun bi soye-soyen zukatarsu ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya fatar da su fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum man adallu mimman ittaba ahwa'ahu bi ghairi hudan min Allah ka sani cewa ya kai manzo Allah in kana yi musu wa'azi sun ki su saurara kana kiransu da su zo su bauta ma Allah kana kiransu da su zo su bar shirka su zo su bar saɓan Allah su zo su zama mutanen kirki to ka sani cewa ba komai ba suke biya in ba soye-soyen zukatansu ba soye-soyen rayukansu abinda rayukansu suke so ne suke bi don haka babu wanda ya yi fata kamar wanda ya rusa zuciya shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wanda ya kai fata kamar wanda ya fi son zuciya shi ya maye gurbin shi da shirya Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ne dullu bi ahwa'in bi ghairi ilm la yadulluna bi ahwa'in bi ghairi ilm lalle su za su dinga batar da mutane da son zuciya su ba tare da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa an qalla qalbahu an dhikrina wa taba'a hawa muka rage zuciyar shi daga ambatan mu ya fi son zuciyar shi kenan wannan ke nuna wa Allah subhanahu wataala ya kara cewa manzon shi wala in ittaba'a ahwa wala in ittaba'at ahwa idan kan bi soye soyen zakatansu Allah subhanahu wataala ke ya fala tattabi'ul hawa an ta'lu kada ku bi soye soyen zakata ku yi ku yi adalci ku so ku yi adalci kada ku bi san zakatan wala tattabi'il hawa fa yudilluka an sabilillah kada ka bi son zuciya ya batar da kai daga tabarkin Allah madaukakin sarki wannan ke nuna mu duk matsatsarin da muke wama a ciki na zalunci da duk saban Allah da mutane suke da shirke-shirke ba komi bane soye-soyen zakata yau wani zai shi ya sata amma da za a yi fushi sata ran shi zai baci wani zai je ya yi zina amma da za a yi zina da kanwa shi ko da wata uwar shi zai ji babu daɗi wani zai koya ma wani shan giya ko zai koya ma wani shaye-shaye shi ma da wani zai ɗauken wani nashi ya koya mashi shaye-shaye da zai jiran shi ya ɓaci wani zai amshi kuɗin wani ya riƙe ya ƙi maidawa ya canyi kuma shi ma da za a riƙe kuɗin shi a riƙe a ƙi maidawa a canyi da ran shi zai ɓaci wani zai yi gulman wani da za a yi gulman shi da ran shi zai ɓaci wani zai zagi wani da za a zage shi shi ma da ran shi zai ɓaci dukkan abubuwan da muke aiwatarwa na laifuffuka waɗanda muke yi a kan ko kuma a kan waɗanda muke rayuwa tare su babu wanda yake so ma kanshi su yasa wani sahabi da ya zo tambaye manzan Allah ya ce ya rasulallah ya izin bi izina ya manzan Allah ka yi man izini in yi zina sabon manzan Allah ne sai suka ware shi suke mushi Allah wa dai kamar ya maka izini ka yi zina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ku tsaida shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mazo shi kusan shi ya tambaye shi yace ka yarda ayi zina da karwanka yace a ka yarda ayi zina da mamanka yace a ka yarda ayi zina da karwan mamanka yace a ka yarda ayi da maga dukkan wasu dangin shi wanda suka shaye shi na mata na dangin baban shi ne ko na maman shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai da zano mai su ya ce ka yarda a yi da ɗaya daga cikin waɗannan ya ce bai yarda ba ya ce don haka kowa ma bai yarda ba a yi su a kan yankuwarsu da a ce kowane mutumin banza kowane malalaci zai yi wannan tunanin a karan kanshi daga wannan lalatan da yake wannan alfashin da yake ya auna ya gani a ɗora ta a ɗora ta a bisa wasu yadda yake yi a ce za a yi a bisa ɗiyan shi ko kuma za a yi a bisa karnan shi ko za a yi a bisa wasu ma wanda ya sani za ka gabe kamnar wannan za ka gani mutune ne mutumin banza yana zuwa yana lalata ɗiyan mutane amma da ya ga wani sarmayi kowar gidansu ya zo wajen kano shi to ran nan wannan kano ta yi sai ta sha kashi wannan sarmayin sai ya kore shi saboda me bai so a kai ga abin da yake yi da ɗiyan wasu kenan wannan ke nuna wa san zuciya ne ke sa mutum har ya kai yana aikata abin da shi zai so a aikata mashi don muka ɗauki sata babu wanda zai ji daɗi a dira gidan shi ko kuma a tare shi a lalabe duk abin da ya mallaka amma kuma a haka zai zo shi ya dira gidan mutane ya kwashe musu kaya wannan kayan duk da sata su yi da zai je ya aje su wani waje wani shi ma ya zo ya kwashe sai ya nuna ɓacin ran shi kenan wannan kimna son zuciya ne ke sa yana aikata duk wannan abubuwa da aka ya koyi kuwa masu albarka sai mu yi kokari mun tarbiyyantar da zukatan a bisa abin da zai amfana da su Allah subhanahu wataala ya yabi waɗanda ba su mun san zuciyarsu Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya yi tsoron haɗuwa da gaba tsayuwa da ma Allah subhanahu wataala kuma ya hana zuciyar shi abin da take so Allah subhanahu wataala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomashi Allah subhanahu wataala yana ga mu cewa wali man kafa maqama rabbih jannata lalle duk wanda yayi tsoron gamuwa da ubangiji shi ya hana zuciyar shi abinda take so to lalle zai samu aljanna ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya ga mu sakamakon wa'anda suka kasance ba su musan zuciyarsu suna hannuwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana su suna tsayawa inda Allah subhanahu wata'ala ya hana ya tsaida su suna kokarin yaki da zukatansu ba su aikatawa sai abin da yake gyara su abin da yake faranta Allah yake faranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ce jazaa'u inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu ذلك liman خشي ربه Allah subhanahu wataala ce to irin waɗannan mutanen sakamakon su a wurin Allah subhanahu wataala ita ce aljanna wanda take ta gidan dawwama wanda za su dawwama a cikin ta har abada tajri min tahti al-anhar oramu suna gudu ta karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin wannan aljanna har abada radiyallahu anhum wa radu anhum Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi zalika liman khashiya rabbah wannan ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala wanda ya tsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsaya shi wanda ya hana ran shi aikata abin da take so kuma anan ya kamata mu tsaya abin da mun karanta dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك